مركز الإمام البخاري للتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية بركة مودة ساكي هدوى أديري ون اللوكتي نون الرانا تا لهدي wadda ta yi daidai da 22 ga watan juwan miladiya aihuwa isa ɗanna na maryam alaihi salatu wassalam 2025 a wannan makaranta markazul imam al-bukhari littahfiz al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya dan fara karatun littafi mai albarka ash-shama'il bulugh al-maram min adillati al-ahkam na wallafar al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala muke roƙo ya ji kanshi da rahama a wannan shine darasin farko a cikin wannan littafi bulughul maram min adillatil ahkam bulughul maram ɗaya ne daga cikin shahararru sanannun littattafai na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahara da rubutun shi الإمام الحافظ بسم ابن حجر العسقلاني الله يغفر تامسا الله يكرفي أيو كنسا نا الخير كاتم مكي فارا كراتو للتافي منا رقم الله تعالى بقاتم منا الخير الله تعالى يبيا منا سو بقاتا ودبات الخير با الله كتنزا منا إتا تقومة الخير يبيا منا ويندا سكا رقام جدا قسكيا سنا مسلمين Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu ko in ta mu ta taho Allah ya samu cika da imani al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani cikakken sunansa shine Shihabuddin Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ibn Ahmad ibn Hajar ibn Ahmad al-Kinani al-Asqalani ana jingina shi ne ga garin askalan gari ne da ke cikin garin falastin ɗan ƙasar misira ne kuma mai biyar mazhabar shafi'iyya ya fi shahara da ibni hajar wasu malamai suka ce laƙabi ne daga cikin laƙabin wasu daga cikin mahaifansa wasu ka ce a nisiba ce zuwa ga alu hujjus mutane ne waɗanda suke zaune a janubu biladil jarid ƙasar ƙabusa alkattani wasu ka ce a'a abinda ya sa ake ce mai ibn hajar al-asqalani laƙabi ne saboda kyawun ƙwaƙwalwarsa da kuma sandararren ra'ayinsa imam al-hafiz ya kasance in yan nace akan ra'ayi bai cika dawowa ba sai idan ya bayyana gare shi cewa ra'ayin nan kuskure ne sai ya dawo ya bar wannan ra'ayi a wasu ka ce abin da yasa ake ce mai ibni hajar laƙabi ne saboda yawan dukiyarsa domin idan aka ce alhajar ana nuna al-zahab wal fidda zinariya da azurfa al-imam asiluddin ya ce ibni hajar laƙabi ne daga cikin laƙubban shi sheikh alhafiz ko da yake ya zo da siga ta alkuniya an haifi al'imamu alhafiz sha biyu ga watan sha'ban hijirar ma'aikin tsira sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina 773 a garin misra mamar shi ta rasu yana yaro babansa ya rasu a watan rajab shekara ta 777 kenan bayan shekara hudu da haihuwar shi baban shi ya rasu har ma shi al'imam al-hafiz yana cewa wata rakani walam ukmil arba'a sinin babana ya mutu ya bar ni ban shekara ban cika shekara hudu ba shekara hudu ba 'yan watanni ya tashi marayi babu uwa babu ba zakiyuddin abubakar ibn nur ibn nuruddin al-kharubi wanda ya rasu ya rasu shekara 787 yana daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa a ƙasar misra shi ya kula da imam al-hafiz ya kula da imam al-hafiz ya rene shi lokacin ibn hajar da shekara goma sha an shigar da imam al-hafiz maktaba wurin neman ilimi lokacin da ya cika shekara biyar cif da shekara biyar imam al-hafiz ya tashi ya fara neman ilimi ya hardace qur'ani yana da shekara tara fa hafiza al-qur'ana wa huwa ibn tis'in Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya harbaci Qur'ani da shekara tara. To kaga wannan yana nuna cewa yadda su malamai na dauri suke kula da tsari da program wurin ganin yaro ya harbaci Al-Qur'ani. Wanda wannan program shi ya ragu a yanzu. A ce ga yaro ya harbaci Qur'ani da shekara tara a nan yankunan mutu gaskiya abu ne mai kama wuya. duk da wuyar shi tana da alaka da rashin program rashin tsari ba mu tashi akan wannan tsarin ba yaro ya tashi da ya shekara tara kaga ya iya ɓaci ya iya zagi ya iya balo ya iya tumanye-tumanye da sauran ababe to kaga imam al-hafiz ya harnace qur'ani na shekara tara wurin wani babban malami sadruddin kuma ya karanci ilimin tajwidi wurin Shihab al-Khayyuti wanda ya mu shekara 807 hijira daga Makka zuwa Madina. Allah ya taimaki da ya taimaki Ibn Hajar da saurin hardace abu. Yana da saurin harda. Domin lokacin da yana harda suratu Maryam rana guda ya haddace ta. Hafiza surata Maryam fi yawmin wahid. A rana ɗaya al-Imam al-Hafiz ya hardace suratu Maryam. ibni hajar mutum ne wanda yana da ƙoƙari da jajircewa ya nemi ilimi wurin manya-manyan malamai musamman ilimin hadisi ya yi balaguro ya ta yi ƙasashen duniya ya je wannan ƙasa ya tafi ba don komai sai don neman ilimi ya je makka a can ya saurari sahihul bukhari wurin babban malamin hadisi afifuddin sannan ya karanci umdatul ahkam ta al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi wanda ya mu shekara 600 daidai Imam al-Hafiz ibn Hajar ya tafi a Misra a can ya karanci ilimomi da yawa ya lizimci wani babban malami mai suna Ibn al-Qattan Ibn Hajar al-Asqalani bai yi ƙasa a gwiwa ba ya je garin Yaman a can ne ya haɗu da babban malamin lugar larabci imamun luga majduddin alfairuz abadi wannan mai kamusul muhit shi da kan shi ya rubuta littafin shi kuma da suka hadu da alimamul hafiz ya ba ibn hajar wannan littafin ya karanci littafin gare shi sai ya koma zuwa ƙasar sham a can ya ci gaba da sauran karance-karance ya je gaza ya je ramla ya je kudus ya zo dimishka da salihiyya da sauran garuruwan da Imam al-Hafiz ya ji a duniya wurin neman ilimi wanda kuma wannan ba komai yake karantar da mu ba illa yawan ilimin mutu yana da alaka da yawaitar zagaye wurin malamai to alhamdulillah yanzu muna cikin wani zamani wanda ilimin ya dawo ga hannu kana iya ka saurari ilimin malami lokacin da kake garinku kuma malami yana wata ƙasa a duniya a wata uwa duniya kamar yanzu aka zauna ka saurari karatun malamin hadisi na tasmi'i ko kuma na ijaza a ƙasar Saudiya kai kuma kana ƙasar Niger wannan kuma alhamdulillah ci gaba ne da Allah ya kawo muna a wannan zamani musamman idan mun yi amfani da wannan ci gaban a inda ya kamata wannan waya ta salula ta zo da ci gaba da yawa to sai dai kalubalen da muke huskanta muna amfanuwa da wannan wayar ba inda ya kamata ba za ka ga ɗaliban ilimi a banda dwage-dwagen tiktok da facebook ba su da wani aiki gashi allah ya hore muna ita bila hudud ka shiga ka karanci littattafai na magabata ka karanci tarihin magabata duk ilimin da kake tunani a duniya akwai shi yanzu cikin sauƙi amma sai dai kash magabata ‘yan zamani magabata sun yi aiki su kuma sun zo suna ta warware shi Allah ya sauwaka al'imamu al-hafiz ibn hajjar al'asqalani ya karanci ilimomi da yawa kuma ya karantar yana daga cikin wanda Allah arzita da alƙalanci so tari da yawa an sha a naɗa shi alƙali kuma ya sumbule ya ce bai yi hissa suke ce mai ƙadil qudat ibn hajar al-asqalani an yi ta naɗa shi alƙalanci yana cewa bai so an yi ta bashi matsayi na duniya wanda duk abin da zaka yi tunanin mutum ya samu na matsayi an ba Imam al-Hafiz amma ya ce baya so ƙarshe dai ya karbi wannan tayi na alƙalanci kuma daga baya ya yi ritaya yana daga cikin gudun duniyar da Ibn Hajar al-Asqalani yayi kwarai wurin alƙalanci ya yi gudun alƙalanci ƙwarar gaske bai so ya zama alƙali ba amma ƙarshe ya zama alƙali kuma ya yi adalci a alƙalancinsa Allah ya gafarta masa na daga cikin manya-manyan malaman al'imam al-hafiz akwai sirajuddin al-bulqini wanda mu shekara 805 hijira daga maka zuwa madina ya lizimce shi ya karanci littattafai ya halarci a majalis insa akwai kuma al-imam al-gumari Al-Ghumari wanda ya mu shekara 802 hijira daga Makka zuwa Madina shi ma na daga cikin manyan manyan malaman Ibn Hajar akwai Muhibb al-Muhibb Ibn Hisham wanda ya mu shekara 799 hijira daga Makka zuwa Madina a wurin shi Ibn Hajar ya dau lugar Larabci akwai al-Imam At-Tanuhi al-Imam At-Tanuhi ya mu shekara 800 daidai hijira daga Makka zuwa Madina malamin qira'at ne gare shi Ibn Hajar ya dau ilimin qira'at na daga cikin malam manya-manyan malaman shi akwai azzainul iraqi malam iraqi wanda ya mutu shekara 806 mai alfiya ibn hajar ya karanci alfiya gare shi kuma ya yi sharhinta kuma ya karanci littattafai da yawa ga wannan al'imamu zain al'iraqi wanda har ya kai inda an tambayi al'iraqi man tukhallif ba'dak idan allah ya ma wafati ka mutu wa za ka bari a matsayin magajinka sai imam al-iraqi ya ce ibn hajar na bar muku ibn hajar al-asqalani bayan shi sun mabni abu zur'a sannan bayan ibn hajar akwai ɗana abu zur'a sannan bayan shi akwai imam al-haythami shi ma na bar muku shi matsayin wanda za ku fa'idantuwa da ilimin shi ibn hajar al-asqalani yana da ɗalibai da yawa sai dai na daga cikin abun kirki wanda ibn hajar yayi bai cika jingina dalibi zuwa gare shi ba bai cika cewa dalibi na ba sai da ibn hajar ya yawaita cewa sahibuna fulan abokin mu wane dalibin shi ne amma zai ce aboki na wane wannan kuma yana daga cikin da'ab na magabata kada kai tsaye ka ka nuna mutum takabbur da izza cewa ɗalibanka ne gaba ɗaya ba su hakan ba sai dai ka ce a wannan abokina ne ko kuma wannan masoyinmu ne habibuna fulan ina fata an gane wannan wanda da yawa daga cikin malamanmu haka suke mana sai ka zauna tare da malaminka amma lokacin da aka tambayi wanda da ke tare da ku malam wane ne sai ce abokina ne tare da kai da kanka ka san ba abokin malam kake ba bai wuce ka zama ɗan shi ko ƙanan shi amma malam saboda soyayya da kuma son a jawo yaro ga jiki ya ce sahibuna fulan abokinmu ne wane Allah yadda da ibn hajar kuma ya gafarta masa na daga cikin shahararrun ɗaliban ibn hajar akwai muhammad ibn abdurrahman wanda aka fi sani da shamsuddin as-sakhawi al-imam as-sakhawi wanda ya mu shekara 902 hijira daga maka zuwa madina akwai al-jamal ibrahim al-qalqashandi kalkashandi shi wani daga cikin manyan wayan ɗalibai ibn hajar al-asqalani akwai al-burhan al-buqa'i akwai al-izz bin fahad akwai ibn urkumash shi ma yana daga cikin ɗaliban ibn hajar da sauransu Allah ya gafarta masa na daga cikin littattafan ɗalibai ibn hajar waɗanda ya rubuta al-imam sakhawi yace littattafan ibn hajar زادت تصانيفه التي معظمها في فنون الحديث وفيها من فنون الأدب والفقه وغير ذلك على 150 صنفا أي تصنيفا إمام السخاوي يأتي لتتفن ابن حجر ديرو تأفنون مبنبنتا مسمى أبنجر إلي من حديثي sun ɗaura littafi ɗari da hamsin ya rubuta littafi sama da littafi ɗari da hamsin amma na daga cikin mafi shaharar littafan shi shine fathul bari sharhin sahihul bukhari wanda ba a taɓa rubuta irin shi ba alladhi lam yasbiq nadhiruhu ba a rubuta irin fathul bari ba domin ibni hajar da ya rubuta wannan fatuhul bari sai da ya kai inda sarakuna masu matsayi a duniya suna tahiya suna neman wannan littafi da kudadensu a wancan lokacin ana sai da ibni a fatuhul bari dinare 300 300 dinar a wancan lokacin dinare 300 sai gana dinare 300 zaka iya samun fatuhul bari ibn hajar ya rubuta irin su al-isabatu fi tamyiz sahaba ya rubuta bulughul maram min adillati al-ahkam taqrib at-tahdhib tahdhib at-tahdhib ta'jil al-manfa'a bi rijal al-a'imma al-arba'a ya rubuta lisan al-mizan ad-dirayatu fi takhrij ahadith al-hidayah ya rubuta al-matalib al-'aliya bi zawaid al-masanid ath-thamaniya akwai nukhbatu al-fikr fi mustalah ahli al-athar akwai alƙaunul musaddid fi zabbi an musnadil imami ahmad alƙaunul musaddad wannan littafi ne mai kyau wanda malam ya rubuta domin kare musnad na imamu ahmad daga ababen da aka mai hujumi wurin wasu malamai da suka yi ma musnad na imamu ahmad hujumi allah ya gafarta masa ya samu yabo mai kyau ga malamai domin na daga cikin abun da ke sawar mutum ya samu shaida ta kwarai malamai su yabe ka da ibn hajar al-asqalani ya samu yabo ga malamai na daga cikin malaman da suka yabi ibn hajar al-asqalani akwai abdurrauf al-munawi yake cewa ibn hajar shaykhul islam shihabuddin abul fadl ibn hajar faridu zamani yace shi kadai ne a zamanin sa babu irinsa hamilu liwa'i sunna wanda ke doke da tuta sunna a lokacin shi zahabi wa asrihi shine zahabi a zamanin sa yace a zamanin sa shine matuka a wurin hukunci fil jarh wa ta'dil a wurin ilimin jarh wa ta'dil yabo da fallasa Shamsuddin ad-Dimyati yake cewa laula huwa wa shaykhuhu lam yakul li ahli misr sanadun fil hadith ba dan da ibni hajar al-asqalani da malamansa ba da mutanen misra egypt a yanzu da ba su samu sanadi a hadisi ba ibni hajar Allah ya gafarta masa yayi wafati daren asabar 18 ga watan zulhijja hijiran ma'aikin tsira daga makam zuwa madina 852 Allah ya gafarta masa bayan ya yi rashin lahiyar da ya yi wata guda ya kuma zuwa ga ubangijinsa aka turbuɗe shi kusa ga ƙabarin al'imamu dailami wannan babban malamin hadithin nan malam dailami sarakuna da manya-manyan ministoci a wancan lokacin sun yi tanafu sun yi gwaggoriyo wurin ɗaukar gawar ibni hajar ya kai inda wanda bai taɓa takon ƙasa ba irin tahiyar da ta himinti goma a wannan lokacin sai da ya takon ƙasar da ya himinti talatin domin a turbul ibni hajar al'asƙalani saboda ƙima da daraja da ke da malamai a wancan lokacin malamai sun yi mai waƙen rifa'i idan malami ya mutu ana rubuta rifa koke na mutuwa shi da alhini wanda a ranar an yi ruwa kuma lokacin ba lokacin ruwa ba ya ce ƙadbakati sama'u ala ƙadil kudati bil matsari ya ce sama ta yi kuka kukan mutuwan alƙalin alƙalai shi ne ibn hajar da mi ta yi kuka ce bil matsari da ruwa wani hadamar rukunin ladi kana mashidan min hajar ya ce wannan gimshiki wanda yake an ƙawata shi da duwatsu gashi ya faɗi ya rubuje shine malam ibnu hajar Allah ya gafarta masa Allah ya karbi ayyukansa na alkhairi inda yayi ba daidai ba Allah ya gafarta masa ya hada shi tare da masoyin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine taƙaitaccen tarjama tarihin ibn hajar a taƙaice sai muƙaddimatu sahibul kitab muƙaddimar littafi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal-batinati قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا ابن حجر يتي الحمد لله بولياتا تبتغى الله bayan ya fara da bismillahir rahmanir rahim farawa da bismillahir rahmanir rahim koyi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabin tsira sallallahu alaihi wasallama ya kasance duk al'amuransa yana farawa da bismillah har ma yana cewa duk al'amari mai mahimmanci in ba a fara shi da bismillah ba to Allah yana hidda mu wannan al'amari albarka Mala ya ce, Alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati, godiya ta tabbata ga Allah a kan ni'imominsa wanda ya muna a zahira, mabayyanan ni'imomi, ni'imomi waɗanda suke bayyanannu, walbaɗinaci da ni'imomi waɗanda suke ɓoyayyu, waɗanda ba ma iya riskarsu. Domin Allah ta'ala ya yi muna ni'imomi waɗanda suke bayyanan, ga sunan bayyana ƙarar ga mutum, kamar ni'ima ta gani, ka ga ni'ima ce bayyananna, kamar ni'ima ta ɗanɗano ka ɗanɗana abu ko ka taɓa abu ni'ima ce bayyananna wal batina akwai ni'ima wadda take ɓoyayya wadda ido baya ganinta ita kuma ni'ima wadda take ɓoyayya kamar ni'imar halittar sammai da ƙasai Allah ta'ala ya halicci sama ya halicci da ƙasa kuma ba ya halicce su ne ba dan wasa akwai ni'ima a cikin halittar amma ba kowa ke iya riskar wannan ni'imar ba to shine ni'imomi ɓoyayyu waɗanda Allah ta'ala ya yi akwai kuma daga cikin ni'imomi a cikin rayuwar mutum wanda la ya'lamuha ahadun illa Allah ba wani makhluki da ya san wannan ni'ima sai Allah ta'ala idan ka tsaya ka ambaci ni'imomi waɗanda Allah ya wa mutum boyayyu suna da yawa suna da yawa ni'imomi wanda suke boyayyu kuma mutum bai zai iya tsaya kididdige adadin su ba na daga cikin boyayyun ni'imomin da Allah ya wa mutum ni'imar hankali wanda so tari da baka cika gano mai hankali ba da mara hankali sai in ka zauna da mutum kana iya kaga mutum da tuwahi masu kyau ya sa costume ya sa turare ya sa takalmi ya to ya ciyo ado baka san mahaukaci bane sai yayi magana ka gano mahaukaci ne ko ba samu haka nan suna da yawa zaka ga mutum gashi nan da kamala masha Allah ya sha jabba ya ya gyara gimi amma sai ka zauna da shi kayi mu'amala kayi hulɗayya da shi sai ka gano ashe wani majnuni na mahaukaci ne to kaga wannan ni'ima ce batina wanda ana gano ta ne bayan ihtisha da cudanyuwa da mutane to shine malai yace qadiman wa hadithan muna gode ma Allah akan ni'imar da ya mana da dadda wa hadithan da sabuwar ni'ima والصلاة والسلام على نبيه تيرا دا أمينتن الله ستبتغ النبي سا ورسوله دا منزنسا محمد شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله دا إيلنسا وصحبه دا سحبنسا الذين ساروا في نصرة دينه وإنن دا سكة في دومين تيمكون الدين سا wannan sahabbai sun ba da rayukansu ba don komai ba sai don taimakon addinin musulunci shi kuma sahabi shine mallakiyar nabiyya mu'minan wa mata 'ala al-imani walau takhallalathu ar-riddatu 'ala al-mashhur wanda ya hadu da annabi yayi imani da annabi ya mutu yana kan imani da annabi koda yayi ridda ya sake musulunta 'ala al-mashhur akan zance mafi shahara kamar Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya arrafa sahabi to wayannan sahabbai sune wayanda Allah ta'ala ya yarda da su Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ce na yarda da su kuma sun yarda da ni kuma wayannan sahabban su ne wayanda Allah ta'ala ya yabo akan su yace muhammadur rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum wayanda ke tare da shi masu tsananin tausayi ne da jin kai a tsakanin su wayannan sahabbai Allah ya yabo akan surare da yawa Allah ya bayyana cewa su ne amintattu su ne mafi tsalkakuwar mutane a bisa doron ƙasa babu wani makhluki da ya fi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa doron ƙasa bayan annabi sai sahabban shi shikenan to kaga yau a samu wani wanda zai zo ya kore tsalkin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ya samu matsala Allah ya kare mu alihi da iyallansa su kuma al'alu iyallan gidan mutum ana itlaƙin su ne akan matansa da ɗiyansa wa sahbihi da sahabbansa alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hafisa wanda suka tafi wurin taimakon addinin musulunci tafiya ta gaugawa wa ala atba'ihim da wanda suka bi musu baya da kyautatawa alladhina warithul ilma wanda suka gaji ilimi sune malamai ibn ibn hajar yana addu'a ga malamai yace wal ulama'u kaga su malamai warathatul anbiya su ne magada annabawa malamai su ne magada annabawa domin su suka gaji ilimin annabawa akrim bihim warithan kai mamakin girman sha'anin warithan wanda ya gada wa mawruthan da wanda aka gada imamaki girman sha'anin annabi da sahabban shi wa'inda annabi shi ne wanda aka gada sahabbai su suka gaji annabi to ka nemi sha'ani da girman darajar annabi da sahabban shi Allah ya ƙara yarda gare su da kuma malamai wanda suka biyo musu baya da kyautata malamai na Allah ulama'ur rabbaniyun malamai wanda suka mai da karantar da al'umma sana'a malamai wanda suka ba da rayuwarsu domin karantar da al'umma malamai wanda suka ba da rayukansu domin tsamo al'umma daga duhu na bata zuwa ga hasken shari'a ba malamai ba 'yan siyasa malamai waɗanda suka mai da addinin musulunci siyasa suka mai da addinin musulunci bara da roƙo ba malamai waɗanda suka mai da addinin musulunci neman shahara da neman suna abinda muke fama da shi a wannan zamani illa man rahima rabbi zaka iske wasu malamai sun mai da ilimi gadon annabi wata hanya wadda za su dinga tatso kudade ga hannun mutane sun mai da gadon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hanya ta neman matsayi da neman shuhura da neman asansu amma malaman Allah wanda su suka ba da rayukansu suka ba da lokutansu suka ba da komai da suka mallaka ba don komai ba sai don neman yarda Allah ta'ala za ka iske kullum hamminsu damuwarsu da ƙurjinsu da takaicinsu wace hanya ce za a bi mutane su samu ilimi nagartacce wannan su ne malamai na Allah amma wanda ba malamin Allah ba shi kullum wace hanya za a bi a samu kuɗi wace hanya za a bi a samu matsayi wace hanya za a bi a sanni shi ne hanya da godaben malamai na wannan zamani illa ‘yan kaɗan waɗanda Allah ta'ala ya tsamar daga cikinsu Allah ta'ala ya kare mu don haka ya kamata ga ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya bi godabe tafarki na wa'annan malamai magabata malaman Allah wa'anda su ba su da wani buri banda karantar da al'umma abinda zai fa'idantar da su ba abinda zai kahe rigitsi da tashin hankali a cikin al'umma ba irin yadda za ka ga a yanzu da gangan mutum zai yi isarar wata mas'ala don ɗai kawai a yi ta rigingimu a yi ta fitintinu a yi ta jayayya mas'alar da shi kan shi bai iya gano ta ba bai gano matsalar da za ka tambaye shi wai akan matsala kaza da kake jayayya littafi nawa ka karanta akan matsalar ba zai iya zano littafi biyar shida a cikin matsalar ba amma za ka ga ya tadda jiyojin jiki ya tadda ƙayar baya ya da rigingimu da zage-zage da ɓace-ɓace da cin mutuncin malaman Allah malamai na gaske wai shi ya karanto littafin ahlari ya karanta bulugul maram ya karanta umdatul ahkam kuma littafin ma ba ho zauna ya gaban malami ya karanta su ba a kawai karatu ne online da aka yi shike ne ya zauna ya saurara ya zama malami da zaka zauna ka tambaye wasu yau da kake kallo a yanzu gaban wani malami ya karatu ba zai iya zanu malaman shi ba Allah ya kare mu amma ba'du malaci bayan wannan fa hadha mukhtasarun yashtamilu ala usulil adillati alhadithiyyati lil ahkami ash-shar'i shari'ati للأحكام الشرعية كو حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي ما لا يتي فهذا مختصر باين ونن مقدمة فهذا ونن مختصر تكأيتتشل للتافيني littafi ne da na yi takaitacce ya shtamilu ala usulil adillatil hadisiyya ya tattaro asallai na dalilan hadisai lil ahkami shar'iyyati ga hukumce-hukumce na shari'a al ahkam jam'u hukum wa huwa khitabullah al muta'alliq bi af'al al mukallafin shine zancen Allah wanda yake da alaka da bayunsa waɗanda aka azama nauyi na taklif ya ce wannan littafi ne da na ɗauko na hukumce-hukumcen shari'a harartuhu na kyautata shi daga at-tahrir ay naqahtuhu na tace shi wa hadzabtuhu na tsaya na inganta shi tahriran baligan tacewa da kyautatawa da take matuƙa li yasira man yahfazuhu dan wanda ya haddace wannan littafi ya zam na bigan ƙwararre baina aqranihi a tsakanin tsaransa tsakanin abokansa idan ka haddace wannan littafi malaci zaka zan wanda yake ƙwararre ne gaban abokansa at-talibul mubtadi yace dalibi wanda ya fara neman ilimi wa yasta'inu bihi zai neman taimako da wannan littafi imana zaka dan samu buƙatar ka idan ka fara da wannan littafi domin asali wannan littafi na dalibai ne wayanda suke ba manya-manyan shahararrun dalibai ba haka to bayan malamai sun shigar da sina'a hadithiya da kuma bincike-bincike na asanidul hadith sai littafin ya zauna manyan malamai amma fara littafin zaka ga at-talibul mubtadi dalibin da ya fara zai dan nemi taimako da wannan littafi ya dan fara karatun bulughul maram shikenan ya dan fara neman ilimi isa zaka iska a kasar Hausa dalibai galiban suna fara karatun bulughul maram gaban malami idan ka zo kana karatun hadisi gaban malami bayan kayi arba'unan nawawiyya kayi umdatul ahkam sai a ce bulughul maram idan ka ida bulughul maram sai a ce riyadus salihin wannan shine abin da yake tsari a nahiyar Hausa to shine mala yace at-talibul mubtadi dalibi wanda ya fara neman ilimi wa yasta'inu bihi zai neman taimako da wani littafi ar-raghibul muntahi wanda ke kwadaye ya kai ƙarshen ilimi yana son sai ya kai linta sai ya zama shi ma gingime mai malam ya ce wala ya staghni anhu ba za ka wadatu da wannan littafi ba ba za ka wadatu da bulughul maram ba lokacin da kake son ka cimma manuha a cikin ilimin hadisi baka ta kawai ni na karanta bulughul maram to kadi ba kaga shi ibni hajar tun a wancan lokaci yake na bahantar da dalibai cewa at-talibul mubtadi yasta'inu bi hada wal-raghibul muntahi la yastaghni anhu kai dalibin da ka fara neman ilimi zaka dan nemi taimako da wannan amma mai son ya kai ƙololuwa yana son ya cimma manuwa a cikin ilimin hadisi da ilimin fiƙiu da hukumce-hukumce to kada ya dakata akan wani littafi ya ci gaba sai ya ga inda abin da ya buɗe mabuzu naɗi a ci gaba da karance-karance to wannan shine abin da alimamul hafid yake karantarwa a cikin wannan ya ce wa ƙad bayyantu uqaiba kulli hadithin a wata nuska wa kad bayyantu aqiba kulli hadithin haka ne a nuska wannan sai kaje ya ce wa kad bayyantu uqaiba kulli hadithin man akhrajahu min al-a'immati li iradati nushi al-umma yace wa kad bayyantu haqiqa na bayyana aqiba kulli hadithin karshen kowane hadisi man akhrajahu min al-a'immati wanda ya fitar da hadisin daga malamai li iradati nushi al-ummati ba dan komai ba sai dan nuhin alkhairi ga al'umma ai talabul khairi lil umma ba dan komai ba na bayyana wannan sai dan nuhin alkhairi ga al'umma alkhairin da yake nuhi anan shine takhriji domin a cikin wannan littafi ibn hajar yayi isnadi shi kuma malaman hadisi ke cewa man asnada faqad bari'at zimmatuhu duk wanda ya jingina magana zuwa ga wani wani malami inda ya ɗauko magana to zimma shi ta barranta to shine ibn hajar al-asqalani yayi anan iradul muhaddith al-hadith bi sanadihi fi kitabihi ya bayyana ya bijiro da hadisi a cikin wannan littafi nashi da isnadin shi amma sai ya ce ma an fulanin an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu kada ƙarshe sai ya ce rawahu fulan ko akhrajahu kaza kenan idan ka bi ka samu ijaza da isnadin ibni hajar to wannan littafin shi ma yana ciki kawai zaka karanto isnadi haddathana fulanun an fulan an anil anil hafiz ibni hajar al asqalani annahu kaza wa kaza shikenan kana da ijaza shi to shine malai yace na bayyana wanda ya fitar da hadisin da kuma abinda aka ce akan hadisin imma hadisi ne sahihi ko hadisi ne hasan ko da'if kamar da imamu suyudi yake cewa wal aktharuna qassamuha bis sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan malaman hadisi da yawa sun kassama hadisi zuwa ga hadisi sahihi da hasan da da'if kamar da shi ma Zainuddin al-Iraqi yake cewa wa ahlu hadha sha'ni qassamu sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan malaman hadisi ma'abuta wannan sha'ani su ma sun kassama hadisi zaga sahihi da da'ifi da hasan tare da shi al-hasan shi ma ya rabu gida biyu al-sahih shi ma ya rabu gida biyu akwai sahihul li dhatihi akwai sahihul li ghairihi akwai hasanul li dhatihi akwai hasanul li ghairihi shi as-sahihu shine ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة خفية قادحة شيكما حسن صحيح لغيره ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه يسيرا إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة خفية قادحة شيني إسناد دا أكسى متسلسل wane ya rawaito daga wane wane ya rawaito daga wane ba tare da inqita'i a cikin isnadin ba kun babu shuhud kun babu illa wannan muyi bayanin shi a cikin karance karancen mu na mustalahul hadith mala yace fal muradu bis sab'ati to in nace rawahu sab'a ko akhrajahu sab'a yace ina nuhin ahmadu wal bukhari wa muslimun wa abu dawuda wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah in yace akhrajahu sab'a mutum bakwai suka fitar da wannan hadisin to abinda yake nufi da as-sab'atu sune al-Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rasu shekara 200 da nawa da 41 hijira daga Makka zuwa Madina a yana nemi ilimi tun yana yaro karami ya tafi kasar Sham da Hijaz da Yaman da sauran kasashen duniya ya nemi ilimi Allah ya gafarta masa الإمام البخاري الإمام المتقن القدوة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام البخاري يارد شكرا لريبيو ده همسين ده شده هجرة ده مكزوة مدينة ومسلم الإمام الشهير مسلم بن الحجاج إمام مسلم ابن الحجاج القشيري النسابوري wanda ya mushi shekara 261 hijira daga Makka zuwa Madina kenan in yace akhrajahu sab'a yana nuhin Ahmad wanda ya mu shekara 241 wal bukhari wanda ya mu shekara 256 wa muslimun wanda ya mu shekara 261 wa abu dauda wanda shi al-imam abu dauda shine wa sulaiman ibn al-ash'ath as-sijistani wanda mu shekara 275 hijira daga makka zuwa madina wa tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn sawara at-tirmidhi wanda ya mu shekara 279 hijira daga makka zuwa madina al-imam an-nasa'i Ahmad ibn Shu'aib al-Khurasani wanda ya mushi shekara 303 hijira daga Makka zuwa Madina sai Ibn Majah al-Qazwini Abu Abdullah Muhammad ibn Majah al-Qazwini wanda shekara guda suka yi wafati da shi da Abu Dawud da shekara 275 hijira daga Makka zuwa Madina to shine yace in nace al-muradu bis sab'ati Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa bis sittati in nace akhrajahu sittah man ada ahmad to banda imamu ahmad zaka shahi imamu ahmad kawai kenan akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu daud wa tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah in yace wa bil arba'ati aw bil khamsa man ada al-bukhari wa muslim yace in yace wa bil khamsati to ka shahi bukhari da muslim kawai kenan zaka zano ashabus sunan al-arba'a da imamu ahmad ibn hanbal al-imamu ahmad abu dawuda tirmidhi nasa'i da ibnu majah sune al-khamsa wa bil arba'ati wa qad aqulu al-arba'a wa ahmad ina iya cewa akhrajahu al-arba'atu wa ahmad mutum hudu suka fitar da hadisin da imamu ahmad yana nuhin mutane guda hudu sune wa abu dawuda tirmidhi nasa'i ibnu majah sune al-arba'a yace wa qad yaqulu ahmad ma'ahum wabil arba'ati man ada thalathati al-awwal in yace akhrajahu al-arba'atu yace to banda ukun farko kenan banda ahmadu da bukhari da muslim kenan ashabus sunan wabil thalathati in yace akhrajahu al-thalathatu mutum mutum uku suka fitar da hadisin yace man adahum wal akhir banda wa'annan ashabus sunan wal akhir da na ƙarshe kenan abin da yake nuhi wa bi thalathati shine akhrajahu thalatha shine man ada ath-thalathati al-awwal bukhari da muslim da ahmad da na ƙarshe kenan banda bukhari da muslim da ahmad na ƙarshe shine wa ibnu majah ina fata an gane wannan to shine yake cewa man adahum wal akhir banda ukun farko da na ƙarshe kenan banda ahmadu da bukhari da muslim da ibnu majah kinan yace rawahu thalatha ko akhrajahu thalatha yana nuhin dawa dawa Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i na'am yace wa bil muttafaqi alayhi in yace muttafaqun alayhi dawa dawa muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim wa qad la azkuru ma'ahuma ghayrahuma yace kuma zaka ga bazan ambaci wasun su tare da su ba ai kad aktafi bi ba'dihim وقد اكتفي بذكر البعض وما عدا ذلك فهو مبين duk abunda ba wannan ba a cikin littafi wala ce to bayyane yake zan bayyana ma shi karara wa sammaituhu bulughal maram na zana ma wannan littafi na bulughal maram cimma manuha cimma bukatar mutum at-talab shine al-maram wal bulughu shine tukewa kai matukar al-maram manuhan mutum min adillatil ahkam na daga dalilai na hukumce hukumci wallahi as'alu Allah nake roko Allah ya ja'ala ma alimnahu alaina wabalan kada Allah ya sanya abunda muka nema ya zan musiba akan mu wa an yarzuqana al'amala bima yardahu Allah ya arzita mu da aiki da abunda ya yarda da shi subhanahu wanda tsalki ya tabbata gare shi wa ta'ala kuma ya daukaka to wannan shine muqaddimar littafin kuma lokaci yayi sai mu dakata akan muqaddima insha Allah ta'ala sati na tayi sai mu tashi kitabut tahara abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya kankare a cikin zakatan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh